أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi da kaci a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba a darasinmu da ya gabata idan ba mu manta ba muna tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi wasa ilil kushu ifi salat wato hanyoyin da mutum zai bi ku sadar da shi zuwa ga samun nutsuwa da kuma tsoron allah a cikin sallah to hanya ta biyar ita ce an nazar dubi dubi zuwa ga ina mahallar sujud mutum ya sanya ido yana kallon wurin da zai yi sujudi wurin da zai dora goshin shi wa man wal man'u min al-iltifat da kuma hannun waiwaye domin waiwaye a cikin sallah dama ko hagu na daga cikin abin da ke jan tunanin mutum ya mantar da shi sallah yake ko kuma ya gano wani abin da zai iya jan hankalin shi har ma ya zan ya tilgi hankalin shi ya kasa samun nutsuwar da ya kamata a ce ya samu a cikin sallah wa min ma yu'inu kadhalik haka nan na daga cikin abin da ke taimakawa har da khushu'i fi salat a bisa samun nutsuwa da tsoron Allah a cikin sallah an nazaru mahalla sujud mutum ya kalli wurin da zai yi sujudi a tuna salati a lokacin da yake sallah fa innahu yu'inu ala jam'il qalbi wal fikri lil abdi bayna yaday rabbi saboda yakan taimakawa mai sallah ala jam'il qalbi a bisa taro zuciyar shi wal fikri da tunani lil abdi tunanin da bawa ka samu kanshi a cikin sallah to zai tattaro na mutum bayyana da ya rabbihi gaba ga ubangiji wa adamu tashattut adh-dhihni al-murattab ala nazar al-mar'i amama da kuma rashin daidaituwar tunani wato hankalin mutum ya rabu to idan har mutum zai kalli gaban shi yana sallah to wannan ba zai sa ya samu tashattut adh-dhihni ba wato shine rabuwar hankali al-murattab wanda an tsara shi ala nazar al-mar'i amamahu idan mutum na kallon gaban shi wafihi hadis dangane da hakan akwai hadisai wa asar akwai asar sai ya zukuru ibn rajab da sannu ma'abucin littafin shine ibn rajab zai ambace su wato kaga har yanzu lissa ba mu fara katun littafin al-kusufi bi salat ba har yanzu muqaddima ce wa kadhalik hakanan al-ittifaq fi salat yin waiwaye a cikin sallah fa innahu yusarrifu al-abda an rabbih waiwaye a cikin sallah yakan juyar da bawa daga barin ubangijin shi wa huwa makruhun yin hakan makruhi ne duk abin da zai ja hankalinka ya mantar da kai cewa sallah kake ya haifa ma tunani ya gadar ma rashin nutsuwa makruhi ne a cikin sallah wa dhahaba ba'd al-fuqaha wani sashe daga cikin malaman to sun tafi ila taharimihi cewa hakan haramun ne wa huwa mubdilul lisalat kuma yana bata sallah idan tafata bi sadrihi am mawdi'il qibla idan da har mutum zai juya da kirjin shi daga barin alqibla wayoyin nashi bai takaitu a fuskar shi kadai ba har sai da take kirjin shi ya juya dama ko hagu suka ce wannan na bata sallah wasa yazkuru ibn rajab mufassala da sannu ibn rajab zai ambaci hakan a bayanin filla-filla mas'alata ne a cikin mas'ala guda biyu insha Allah in Allah ya so hanya ta shida shine tadhakkuru qisasul khashi'in min as-salah tuna kisoshi na waɗanda ke samun nutsuwa a cikin magabata wa mimma yu'inu alla khushu'i fi salat yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum samun nutsuwa a cikin sallah tadhakkuru qisas al-khashi'in shine tuna kissoshi na magabata min salaf min salafi hadhihi al-umma na daga magabatan wannan al'umma min sahaba ta tabi'in cikin sahabbai da tabi'ai ka rika samun yaya sallar su take yaya ganin su da ubangiji wa kaifa kana khushu'uhum yaya khushu'in su wa hum bayna yaday rabbihim a lokacin da suke gaban ubangijin su wa adhkuru wa adhkuru tarafan nafi'an min zalik malam yace zan ambaci wani sashe mai amfani dangane da haka ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أبين ده أكر ويتا دق عبد الله بن زبير الله يدد شيد بابنشي أنه كان يسجد يا كتنشينا سجودي فيطيل السجود زي طوي تسجود شي حتى تنزل الأصافير على ظهره من طول سجوده har tsuntsu yakan sauka akan bayan shi saboda tsawon sujudin da yake ya daɗe kwarai har tsuntsun ba zai fahimci cewa mutum ne ba zai fahimci wani abu ne daban ya samu damar jira a kan shi ma ta jidu illa annahu kuzmu ha'id kamar abin da tsuntsun ke tunani kamar wani yanki ne na bango wani kango ne haka nan azumi ba ya tsammanin cewa mutum ne wa kana yusalli fil ka'aba shi abdullahi bin zubair ya kasance yana sallah a ka'aba faja'ahu hajarul manjani sai dutse na majaujawa irin wanda hajjaj ke jefawa dutsen ya zo fa akhadha bi qa'ifatin min thawbihi ya kama wani sashe na rige shi ya fuzga amma faman takala bai gusa daga inda yake ba aw taharraka min salatihi ko ko ya motsa a cikin sallar shi hatta farga har zuwa lokacin da ya kare wa kana idza salla ya kasance idan yana salla ka annahu jiz'u shajara kai ka ce wani kututturen ice ne ne da khushu'i saboda khushu'i an rika halbo majaujawa a wancan lokacin wani abu ne kaman bom da ake halbawa wanda har shi ne ya rushe wani sashi na ɗakin kaba amma duk rusau ɗin da aka yi a wancan lokacin yana tsaye daga inda yake bai can tsaye shi ba kalar rawi mai ruwayan ya faɗa cewa wa kazalika kana abubakar da siddiq radiyallahu anhu haka nan abubakar da siddiq ya kasance Allah ya dade shi wa an ali ibn abi talib karramallahu wajha ya tabbata daga ali ibn abi talib Allah ya dade shi annahu kana yataghayyaru wajhuhu wa yatalawwan idha hadara waqtu salat fuskar shi yakan canza launin fuskar shi ya bambanta iza hadara waqtu salati idan lokacin sallah ya dawo wa yaqul yana cewa jaa waqtu ada'i amana lokacin bayar da amana yayi wace amana amanar da uridat ala samawati wal ard aka bijiro da ita ga sammai da kasai fa abaina an yahmilnaha suka ki su dauki nauyin amanar wa ashfaqna minha suka ji tsoron amanar wannan dan haka la'akari da cewa fahamala hal insan sai mutum ya dauka yana daga cikin jinsin mutanen da sun dauki wannan amanar to baya da nutsuwa da kwanciyar hankali har sai idan ya sallaci sallar ya kammala kala sa'id ibn jubayr sa'id ibn jubayr ya fada yace ma araftu man ala yamini wala man ala shimali fi salati منذ 40 sana ma araftu man ala yamini ban iya sanin wane ne ke dama ta ba wala man ala shimali ban iya gane wane ne ke hagun dina ba fi salati a cikin sallah mundu 40 sana tun tsawon shekara 40 idan ya shiga sahu ya tsaya an fara sallah to bai sanin waye a dama shi waye a hagun shi mundu sami ibn abbas radiyallahu anhu ma yaqul lokacin da naji abdullahi dan abbas Allah ya dade shi da baban shi yana cewa al-khudu fi salat abin da ke khushuyi a cikin sallah Allah ya arifa musalli man ala yaminihi wa shimali shine kada mai yin sallah ya san wane ne a dama shi wane ne a hagu shi to tun lokacin da ya ji haka bai ƙara yarda ya san wane ne a dama shi ko a hagu shi ba idanun shi zai kalli inda zai yi sujudi tunanin shi ya tattara ya miƙa wa Allah madaukakin sarki kaga wannan zai haifar da nutsuwa qala mujahid mujahid ya faɗa radiyallahu an yace kuntu idza ra'aytu sahaba na kasance idan naga sahabbai idza kamu ila salat idan sun tashi zuwa sallah fa ka'annahum ajsadul la ruha fiha kai ka ce jikunkuna ne a tsaye jikunkunan da babu rai a cikin su min khashyatillah saboda tsoron Allah inda zaka ga mutum a tsaye ya dade a tsayin baka ganin motsa wasu saboda ya tattara tunanin shi baki daya zuwa ga sunna wa kana amir ibn abdullah ibn qais amir ibn abdullah ibn qais ya kasance min khashi hadhihi al-umma yana daga cikin masu kushuri masu kalkastar da kai masu tsoron Allah na wannan al'umma a cikin sallah fa idza salla idan yi sallah daraba bibnatuhu bid-duf diyar shi takan buga adduf shi ne dundufa wa ta haddasa nisa bima ya ta haddasa bihi mata za su yi magana da abin da za su yi magana da shi fala ya suma hunna baya jinsu wala ya aqilu ma ya fa'alna ba ma ya fahimta me suke faɗa faƙila lahu za ta yau sai aka ce wata rana a tuhaddisu nafsaka bi shay'in fi salat kakan zantar da ranka wani abu a cikin sallah wata rana ma'ana ranka ya raya ma wani abu kala na abin ce eh hakan yana faruwa amma abin da raina ke raya mini bai kofi bai ne dai Allah ina tuna tsayuwa ta gaba ga Allah wa man sarfi ila ahdid darain lokacin da na bar gaban Allah kuma juyawa ta zuwa ɗayan gida guda biyu aljannati aw an-nar aljanna ko faƙila lahu sai aka ce mas innama naqsud ma nuhaddisu bihi nahnu anfusana abinda muke muke magana akan shi irin abinda muke zantar da bukatunmu min amri duniya na daga al'amarin duniya wama yuwaswisu bihi shaytanu ilaina da abinda shaytan ke sanya wasu wasin shi zuwa gare mu faqala yace la an takhtalifa al-asinna ya nufin arrima a ce tsinin masu ya rika shiga kirjina yana fita fi sadari a kirjina a habbu ilayya min zalim wannan ya fi soyuwa gare ni sama da a ce ina sallah ina tuna al'amarin duniya kun fahimta a ce a samu wasu su yi wasa da masu a kirjin shi taktalif wani ya shiga ta dama wani ta hagu wani ya sa wani ya zari yace to wannan ya fi bar kwanciyar hankali saboda in rika wasa da sallah ina sallah ina wasu wasan al'amar duniya imam mujahid a amir ibn abdullah ibn qais at-tafakkur ko ko at-tafkir tunani cikin al'amarin duniya la yunafilu khushu baya kore samun zuwa cikin sallah amma ya zama mai fa'ida ya zama abin da yake da sila da alaka da addini ba tunani barkatai tunanin da bai da amfani ba ai idan ka sani akil muslim ya kai dan uwa musulmi annama yaridu ala fikril musalli abinda ke shigowa cikin tunanin mai sallah fi afna'i ibadatihi a lokacin da yake tsakakin ibada min umurud din na daga al'amuran addini wa humumil muslimin da abin da ya himmantu dangane da musulmi da musu la yufsidu salat wannan baya bata sallah wala yu'athiru fiha baya tasiri a cikin sallah ya zama zaka yi tunani amma akan damuwar musulmi kan halin da musulunci ke ciki kan wani kulliya za a warware shi wata matsala ya za a magance wata baraka ya za a dinki duk irin wannan al'amuran zuwan shi a rai abu ne mai amfani baya tasiri dangane da khushu'in mutum a cikin sallah فعن عمر رضي الله عنه قال ya tabbata daga Umar dan Khattabi Allah ya dade shi yace inni la ujhizu jayshi wa ana fi salat ni nikan tsara bataliya ta alhali ina cikin sallah ma'ana yana cikin sallah zai rika tunanin ya ya kamata a tsara wannan bataliyar din za ta tafi bayan kasantuwar wani shine komanda wa ya kamata ya kasance a muqaddima wa ya kamata ya kasance a muakhira wa ya kamata ya kasance a maimana wa ya kamata ya kasance a maisara wa ya kamata ya kasance a kalbul jaishi yace duk ina cikin sallah nake tsara wayannan abubuwan kaga abu ne da yake da alaka da maslahat addini wa an uka bani an samu da gare shi dai kamar haka annabu kale shi inni la ahsibu jizyatal bahrain wa ana fi salat yace nikan lissafa jizya da za ta zo daga bahrain idan sun zo ya za a raba suwana suwana me ya kamata a basu bangare kaza me ya kamata a tallafa wa ana fi salati ina yin hakan ina cikin sallah وروى صالح بن أحمد بسند حسن صالح بن أحمد ينادى رواية سند حسن أن عمر رضي الله عنه صلى المغرب عمر بن الخطاب الله يددش وترانا يا صلى مغربا فلم يقرأ جهرا bai yi karatu a bayyana ba fi awwali salati a farkon sallar shi sai suka ji yayi shiru faƙalu lahu suka ce ya amiral mu'minin innaka lam taqra ba kai karatu ba mun fahimta wannan bayan kammala sallah kenan sun ga ya dauki lokaci mai tsawo bai fara karatu ba to yake tambaye shi shiru din da ya menene musabbabi ne dalili kale ce musu haddathatni nafsi a raina ce tarayan wa ana fi salat ina cikin sallah sai raina ke giya min bi'irin jahaltuha min madina hatta dakhalat ash-sham bataliya da na shirya ta tafi ta bar madina har zuwa sham to shine abin da ran ke karanta masa yayin kurawar bataliya mai ta gamo da shi akan hanya a bisa kaddarawa har zuwa inda za a shiga kasar sham inda nan ne za a kai hari قال ابن حجر ابن حجر يفعل قال المحلق muhallabi ce a tafkiru amurin ghalib tunani wani al'amari ne mai rinjaye la yumkinul itirazu min hufi salati wala fi ghairiha baya yiwa a ce mutum zai iya tsare ran shi daga barin tunani a cikin sallah ko abin da ba sallah ba wannan ko lima ju'ila lil shaytan min as-sabil ala al-insan saboda abin da an kaddara shi ga shaytan ya samu tafarki zuwa ga zuciyar dan adam walakin sai dai yaftariqul halu fi zalik a yanayi irin wannan hali yana bambanta fa in kana fi amrin fa yajibu an yakuna akhaf ma yakunu fi amri dunya idan ya kasance a cikin al'amarin da yakan zama wajibi yayi karanci a kasa shi kwarai to ma yakunu fi amri dunya abinda zai kasance cikin al'amarin duniya kada mutum ya saki zuciyar shi hakanan alal itlaq ba tare da ta ko mata kaidi ba domin za ka yi yunkurin duk lokacin da shaitan zai raya ma tunanin duniya a cikin sallah kai kokari ka maido tunanin ka cikin sallah shine aikin da mutum zai rika yi idan Allah madaukakin sarki ya fara arzuta ka da jin dadin sallah to sai ya zama kullun kana samun inshirahu sadar wa qawlu umar radiyallahu anhu fadan umar Allah ya da shi da yace inni la ujahhizul jaysha wa ana fi salati fi salati nikan shirya bataliya ina cikin sallata فالمراد به abin da yake nufi da wannan akalla shay'in min at-tafakkur fi amri ad-din shine mafi karancin al'amari na duniya mafi karancin abu dan gai da abin da ya fi tunani a al'amarin addini fal murad bihi akalla shay mafi karancin abu min at-tafakkuri na tunani fi amri ad-din sun al'amarin addini wa amma an yutabi al-mar'u at-tafkira fi amri ad-dunya amma mutum ya jera tunani cikin al'amarin duniya kowace sallah tunani kowace sallah tunani wa yukthiru min zalik kuma ya yawaita yin hakan hatta la yadri kam sallah har ma awayi gari mutum bai san me ya sallata ba nawa ya sallata fa hada lahi wannan shi ake shi da shi mara kanifi salatihi a cikin sallar shi wa hakan nawawi wajjaha nabai fa imamun nawawi yana da hikaya ta wata fuska mai rauni fi anna tafakkura cewa tunani wa hadithan nafsi da kuma waswasi na rai zantar da rai idza kafara badati salat idan yayi yawa sallah na bashi wannan shine abin da imamu Nawawi ya faɗa yan uwa al'amarin ba na wasa bane al'amarin ba na wasa bane mafi alherin misali da shi mai mukaddima ya gabatar cewa idan ka ɗauka sallah kamar baiwa shi da bawa zai yi kyautata zuwa ga ubangiji idan ka ɗauka duk abin da za ka ba wa shugabanka ko na gaba da kai ko wanda ke mutuntawa idan za ka yi mara kyauta za ka so ka ba shi abin da zai yaba ko turare za ka ba mutum yanzu ka tashi a yanayi da ake ciki irin yanzu babban mutum za ka aika wa turare ka sai masa alwalar waɗiya ka aika masa me zai da shi duk girman shi turare ne babba bai wuce naira ɗan biyar kuɗin shida ka ce kwarba sai ka arna da kuɗin ruwa ne yana da gifai ba san shi ba alwalar waɗiya ce ce masa katuwar kwalba ce rundumin ya yana ga ruwan da yake ciki da kaɗan zai kasa roba faru to amma in ka ji kudin shi Allah sauƙi almuhim sallah ita ce ibada mafi tsada ita ce ibadar da Allah ke fara aunawa cikin ayyukan bayi idan har za ka yi sallar da kake son Allah ya auna ta kuma ibada ka ta amsu to ya kamata mutum yau kanshi adalci domin duk abin da mutum ya yi na fincin sallah abin da mutum ya yi na fincin sallah wallahi bai zalunci kowa ba ya zalunci kanshi mutum ba zai gane kuran shi ba sai ranar tsayuwan shi gaba ga ubangiji shi Allah ya ba wa dan adam dama an ba shi kursa zaman da muke kai kawo mu je mu dawo wallahi kursa ce aka ba mu wata ran zaka nemi kursa ka rasa mutum bai ankara ba ajali zai zo ba excuse din za a maka ko da sakan dai kuma wa Allah ya sarrafa insani illa masa mutum baya da abin da zai samu na sakamako face abin da ya aiwata don haka mutum in ya da hankali ya san dami aka halice shi wasa da sallah ragon azanci ne kidahumanci ne dabbanci ne rashin tunani ne wallahi wasa da abincin da mutum zai ci wasa da kudin shi ya fi mar sauki nesa ba kusa ba sama da wasa da sallah kuma wasa da sallah na daga cikin abin da ke haifar da raunin imani a cikin zuciyar mutum imani da'ira yake da akwai a cikin da'ira shi a nan yake karuwa na rabuwa daga lokacin da ka ji son addini son kula da sallah son sauraron alkur'ani sha'awan karanta shi zuwa majalis na ambaton Allah na karuwa a ranka to alama ce ta imanin ka na karuwa a lokacin da kake ji kana kyamar ayyukan sabo in ka aikata gabanka na faduwa in wasu na yi karki jin ba daɗi a ranka amma na ce ta imanin ka na karuwa amma daga lokacin da ka samu kanka kana rikon sa kai na kashi da ibada baka damu da sallah ba ka yi ta cikin jam'i ko ta wuce ka ko ogo ba abin da ya dame ka lokacin da bai baka damu ka karanta alkur'ani da kanka wannan ba matsalan ka bane a'a bal kama ji wannan tilawan baka iya jurewa ka saurari tilawa na izu daya wani na karantawa ba ka da lokacin wannan to alama ce ta raunin imani daga lokacin da za ka ji kana samun nishaɗi cikin ayyukan sabawa Allah abu kaza saban Allah ne abu kaza saban Allah ne amma ana yi kana samun shu'ur kana jin daɗi kana samun nutsuwa wallahi alama raunin imani mun fahimta akwai wani ɗan abokin karatunmu ya ba mu wata risala ta salul mulajjid da izinin Allah za mu karanta ta ko bayan azumi shi ne zahiratu ba iman abinda ke sababa imanin mutane suna rabu wallahi risala ce kan yi ba idan mutum ya karanta zai shiga taitayin shi isan cewa al'amarin ba na wasa ba shi dai wancan malamin da mun karanta littafin shi sarihul munajjid shi littafin zahiratu ba iman bayyanannen abin da ke haifar da rauni imani a cikin zukatan mutum na yadda ayyukan ibada kullum suke ci baya ga ilimi na ƙara ƙaruwa amma tattalin ilimin yana raguwa yadda koyi da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ɗaukar wani irin sabon salo yadda san shuhura mutum shi a san shi wani ne a unguwarsu a san shi wani ne a garinsu a san shi wani ne a jihar shi irin wannan abubuwan ke baibaye zukatan ɗaliban ilimi kowa so yake siya abin da shi da tsiyama sai an san shi a san shi wani ne alama ta turin imani watakila in Allah ta ram ya kai lafiya za ku ga yadda magabata ke takarar tsanki al'amuransu ina tsammanin imamin mawar ko dai wani in ban manta ba ya yi tawani da yawa ya yi rubuce-rubuce masu amfani amma bai bayyana kowanne ba har sai da ya fahimci ajalin shi ya masu to sannan sai wasiya cewa ya da rubuce-rubuce da yi duk abin da aka samu a wuri kaza wallafa shi a bincika in ya dace a raba mutane a raba mutane a raba ɗaliban ilimi wanda yake wasiyar ce me yasa malam bai bayyana ba yace ina jin tsoron kururuwan shedan kada abin ya shiga hannun ɗalibai a rika yabo na ana cewa na ya abu kaza a dan rika jin wani daɗi a raina shedan ya watsa mu aiki to da yawa wanda babban abin da ake bukata ga ɗalibin ilimi ba wai bayyanan ka zahiri a a menene a kunshi a cikin shi ne abu mafi muhimmanci da kuma ɗayan risalar shi ne uturu asaran kablar rahil uturu asaran kablar rahil ka bar wani asar a duniya kafin ka mutu a matsayinka na mutum kar kai wa duniya shiga shan tun kaɗan gari ka zo ka zauna a duniya wace irin gudunmuwa ka bada wace kofa ka doni wani irin musahama kai ta yadda daren da aka ce babu kai to da an tuna ko lokaci ya yi an ce Allah jikan wani saboda yanzu an san wani abu da kake yi daman kai ne mai yi yanzu lokacin ya yi an ji shiru ba kai ba mun fahimta shi yasa wani lokaci ɗaya daga cikin magabata Allah masu rama har kullum tunatarwa shi mutane su shiga cikin istidadi abinda yake faɗa kamar wasa na arrahil arrahil arrahil arrahil arrahil a fashi ayi shiri lokacin tafiya ya lokacin tafiya ya kusa kullum kan ganuwa yake hawa ganuwa da asuba ya ta faɗa arrahil arrahil khalifa na gida da ji wata asuba ne take to sai ji bai ji shi ba gari da ya waye sai ta bi a ni ina labarin mai tafiya aka ce masa ya mutu ya ce kaga bawan Allah bai gushe yana cire murya yana cire murya yana arrahil arrahil hatta ana kari babin jamal ya ce mutuwar ta same shi cikin shiri da cikin tattali shagalin duniya bai ɗan hankalin shi ba saboda ya samu kyakkyawar shi da auren mutane to har idan akwai abin da mutum ya kamata ya shiri da yi mafi alherin shirinka mafi alherin guzuri shi ne sallah muqaddimatul musannif muqaddima ta wanda ya rubuta littafin yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah jabirul qulubil munkasira wanda shi ne ke ɗora zukatan da suka kare min ajalihi saboda ganin girman shi ko ba saboda shi wa ghafiri dhunubil mustaghfirin bi fadli wanda yake gafartawa zunuban masu neman gafara saboda fadalan shi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya wala shay'a kamithli babu wani abu da yake kamar misalin shi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شهد النبي محمد باون شني منزن شني أرسله بالهدى ودين الحق يا أيقوشي دشريا دكما الدين نجسكيا ليظهره على الدين كله domin ya rinjaye da shi akan sauran addinai baki daya wa khayyarahu baina an yakun baina an yakuna malikan nabiyya ya bashi zabi tsakanin ya zama sarki kuma annabi aw abdur rasula ko ya zambawa manzo faktara makamar ubudiyya ma risala sai ya zaɓi matsayi na bauta tare da jakadanci an ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama annabi sarki kamar annabi Sulaiman wanda zai zanya da katafariyar daura da kuma karfin mulki ko kuma ya zama manzo bawa ya dandani abinda masu karamin karfi ke dandana manzo Allah tsira da aminci faktara sai ya zaɓi makamar ubudiyya a sifanta shi da bauta shi yasa cikin abin da za a sifanta manzo Allah a ce masa bawan Allah wa innahu lamma kama abdullah yad'uhu abdullah manzo Allah yana son a ce masa bawan Allah sai ya zabi sifa ta ibada ma'a risala da kuma sifa ta manzanci wa kana yaqul ya kasance yana faɗa cewa Allahumma ahyini miskina Allah ka raye da ni miskini wa amitni miskina ka matar da ni miskini وحشرني في زمر المساكين كما كتاداني أسكن توغم مسكيني تنويها yin hakan domin nuni bi sharafi hadar makami wa fadali da ɗaukakan wannan matsayin da kuma fadalan shi sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi almustamsikina bi hablihi wa sallama taslima tsira da aminci tabbata gare shi tare da alan shi da sahabban shi da masu riko da igiyan shi tsira da aminci mai yawa wa babu bayan haka ce fa inna Allah subhanahu wa ta'ala madaha fi kitabihi al-mukhbitina lahu Allah madaukin sarki a littafin shi ya yabi masu kalkassar da kai gare shi wal muntasarina waɗanda suke karaya su rusuna bi azamatihi saboda girman shi al khadina masu kalkassar da kai al khashi'ina laha masu dai kalkassar da kai a cikin sallah su Allah madaukin sarki ya ba shi yasa idan ka samu a cikin mutane asnaf ne akwai qaumun yuhibbuhumullah akwai qaumun qaumun la yuhibbuhumullah idan ka bibiyi ayoyi na alqur'ani zaka samu kusan asnaf guda takwas wanda alqur'ani ya faɗa na waɗanda Allah ke son su irin su inna Allah yuhibbul muhsinin yuhibbul muttaqin yuhibbut tawabin yuhibbul mutatahhirin wa'annan asnaf idan ka duba su wajen asnaf guda takwas to sai ka samu wanne ne kake da kusuri a cikin Allah yana son masu ihsani me ihsani yana son almuhsini sai ka fara bincikawa me ake nufi da ihsani don ka zama muhsin sannan sai Allah madaukakin sarki so Allah yana son bayan shi masu tsoron shi me ake nufi da attaqwa har sai ka gano takwa ka sifantu da sifan sannan ka zama muttaqin sannan sai Allah madaukakin sarki so فإن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين له والمنكسرين لعظمته الخاضعين والخاشئين لها فقال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات bayan shi na gari sun kasance suna rige tsaye da suke fil khairati wajen ayyukan alheri wa yad'unana ragaban wa rahba sun kasance suna bauta mana ragaban saboda kwadayin abin da ke wurin mu wa rahaba da tsoron abin da ke gare mu na ba. mun fahimta wato ɗabi'ansu dama wato shi ne yin musara yin rigirgi rigirgin da babu hasada a cikin shi ayyukan alheri wannan nayi shi ma wancan nayi kuma suna yi don Allah cikin musabaka su shi yasa ayyukan alqur'ani suka yi su da tsofin irin wannan da yawa ko Allah ya kwadaitar da su irin su sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard yace wa yad'unana suna bauta mana ragaban saboda kwaɗayin abin da ke gare mu na kyakkyawan sakamako ga wanda ya daidai wa rahaba da kuma tsoro na kamun mu ga wanda ya saba wa kanu lana khashiyin sun kasance masu kalkasar da kai gare mu wa Allah ya faɗa cewa wal khashiina wal khashiat wato yabo ne ga masu kalkasar da kai maza da masu kalkasar da kai mata ƙarshe menene domin ai ya fara ne inda musulmina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat har inda yazo wal khashiyina wal khashiat to jumlar a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima ita ce a matsayin khabaru inna mun fahimta domin wancan du'a tafi ne wanda Allah ya lissafa yayi musu tattalin maghfira gafara wa ajran azima da kuma lada babba wa wasafa al mu'minina bil khushu'i Allah ya sifanta muminai da kalkasar da kai lahu fi ashrafi ibadatihi kalkasar da kai da suke gare shi a cikin mafi daukakar ibadunsu allati alaiha yuhafizun ita ce ibadar da suke tsarewa faqal Allah ya faɗa shi kad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kad aflaha almu'minun haqiqa mu'mine sun rabauta alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda akwai khushu'i akwai kalkasar da kai a cikin sallarsu wa wasafa alladhina utul ilma bil khushu' Allah ya sifanta waɗanda aka ba su ilimi bil khushu' da kalkasar da kai haythu yakunu kalamuhum masmu'a yayin da zancen su ya zama abin saurara domin idan baka saurari zancen malami ba nawa zaka saurara qal sai Allah ya ce innal ladina utul ilma min qablihi ka sani waɗanda aka ba su ilimi kafin shi idza yutla alaihim idan an karanta musu ya nufin ayoyin Allah yakhruna lil azqani sujada sukan fadi suna masu yin sujudi wa yaqulun suna fada cewa subhana rabbina sarki iko ya tabbata ga ubangijin mu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alƙawarin ubangijin mu abin aiwatarwa ne wa yakhruna lil azqani sukan fadi yabkuna suna kuka wa yaziduhum khushu'a faduwansu da kukansu sai ya kara musu tsoron Allah kaga dama akwai khushu'i tare da su sannan su rusuna su faɗi suna masu kuka to wannan yakan ƙara musu tsoron Allah ma'ana da khushu abinda ake nufi da khushu'i wa ta'rifus salafi lahu da kuma ta'rifin magabata idan sun ce khushu'i me ake nufi wa asal khushu'i huwa asalin khushu'i shine linul qalbi taushin zuciya wa riqqatuhu da kuma taushinsa idan an ce lin da riqqa kalmomi ne masu kama da juna wanda ma'anarsu zai iya zama ɗaya ko da lafazin ya bambanta su akan ce fulanun layyinul kalbi a ce fulanun raqiqul kalbi wa sukunuhu da nutsuwa wa qudu'uhu da kalkasar da kai wa inkisaruhu da karewa zuciya wa hurqatuhu da kuma konar zuciya fa idza khasha al kalbu idan zuciya ya kalkasta tabi'ahu khushu'u jami'il jawarih wal a'ba dukkan khushu'i na dukkan gabbai baki daya kuma sai ya biyo baya idan har an samu rusunawa na zuciya to duk abin da ba zuciya ba shi ma sai ya biyo baya li'annaha tabi'atul lahu saboda gabban baki dayan su suna bin zuciya kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ala inna fil jasadi mudghah lalle ne mu sani a cikin jiki akwai tsoka idza salahat salaha al-jasad kullu idan ta gyaru duk jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan ta baci dukkan jiki ya baci ala wa hiya al-qalbu wannan tsokar ita ce zuciya fa idza khasha al-qalbu idan zuciya ya kalkasta khasha as-sam'u wal absaru wal ra'su wal wajhu wa sa'irul a'dha to lalle ji da gani da kai da fuska da sauran gabbai to za su rusuna su kalkasta gaban Allah madaukakin sarki wa ma yansha'u minha da kuma abin da ke faruwa daga kalkasuwar zuciya hatta kalam hatta zanci yanzu hatta a cikin zanci cikin zanci wani kakan iya gane dagawa da tsaurin kanshi ta fuskar magana musamman ka ji ya kai maimaita lafazin mu mu ba mai mana kowa ya san mu mugun suka za ka bashi akwai nau'i na jara a cikin maza ta mutu to amma idan kushu'i ya yi tasiri a cikin zuciya kana iya ganewa cikin maganganu na mutum akwai kalman da wani zai furta ta amma ko da wasa za ka dinta bakin wani mun fahimta kalmomin da a bakin wani ba komai ba ne amma a bakin wani suna da nauyi kafin ka ji wani ya faru wani alababin misali yanzu mutum wanda yake mai kamala kafin ka ji kalmar karya a baki da dewa ke wani sa'in koda ɗan shi ya wuce karya take nauyi gare ta kalmar to amma a bakin wani mai fara kula ai kalmar ce adi a faɗi ƙaryar da gaske kake ko ba da gaske ba a ce ƙarya ko kai makareci ba ka jin kalmar irin wannan haka a bakin wani ko kalmar munafikai dai munafiki mutane masu kamala baka jin sun saki kalmar haka nan kawai araha kawai dan wani abu ya faru sai kai dai munafiki ne ko kowa na munafiki ne ko da bayan idan shi tana musu nauyi akan harshe Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama mutumin da yake aiwatar da bid'a ba kasafai ya faɗin kalmar bid'a kan shi bai ce wani dan bid'a ne sai dai cewa ne yana kan sabanin abin da manzon Allah ya kai ai za ka iya gane a kan mai manzon Allah yake sunna to wanda yake sabanin sunna ba to amma sau tari wani sa'in zai yi wuya ka ya ce fulanun mubtadi'un sai dai ce fulanun ala khilafi ma kana alaihi rasul wane yana sabanin abin da manzon Allah ya kai shaka to dole mutum sai ya zama mai tsare harshen shi mai lura da abubuwan da ke zuwa su dawo wali hada saboda haka kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi rukuhi fi salat manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana fada a cikin rukuhi shi a cikin sallah yace khasha alaka sam'i wa basari wa muhfi wa azmi sam'i jina wa basari da ganina wa muhfi da ɓargo nawa wanda yake cikin ƙasusuwa na wa azumi da ma shi karan kan shi kashin duka khasha alat ya kalkasa zuwa gare ka wa fi riwaya a wani riwayan yace wa masaqalla bihi qadamai da abinda duga dage na ke dauke da shi baki daya kaga dukkan jikin shi kenan baki daya tunda idan ya ce wa mukhfi wa irqu azmi kashina da kuma ɓargo na a wani ruwan ya ce mastakalla bihi kadami da kuma duk abin da diddige na ke dauka wannan na nufin har shi karan kanshi diddigen nashi duk suna masu kalkasar da kai ga Allah madaukakin sarki wa ra'a ba'd as-salaf rajulan ya'bathu bi yadihi fi salati fa qala daya daga cikin magabata ya ga wani mutum yana sallah amma ya'bathu bi yadihi fi salati wasa yake da hannun shi a cikin sallah faƙali sai sai lau khasha kalbu haza la khasha ajawari wancan mutumin da zuciyan shi ya nutsu gaban shi ma da sun nutsu amma za ka samu wani mutum babba ne zai tsaya bakin can ana sallah duk motar da za ta wuce haka ko waje wani ƙara sai ya kalle shi da gefe yau kaga akwai wasu a cikin sallah to balantana a ce mutum yana wasu abubuwa na wasanni a cikin sallah wanda bai dace ba yace wancan mutumin da ce zuciyar shi ya nutsu da gaban shi sun nutsu wa ruya dalik an huzaifa radiyallahu anhu an rawaici wannan daga huzaifa Allah ya yarda da shi wa sa'id ibn musayyib da kuma sa'id ibn musayyib wa yurwa marfu'a an rawaici hadisi marfu'i lakin bi isnadin la yasifu sai dai an rawaice shi da isnadin da bai inganta ba قال المسعودي المسعودي ya faɗa shi ne abdurrahman bin abdullahi bin utbatu bin mas'ud al-kufi wanda yake tabi'i ne an samu daga abi sinan shine yazid bin abi umayya ibn sinan ad-du'ali al-madani amman haddathahu an samu daga wanda ya bashi labari an ali bin abi talib radiyallahu an daga ali bin abi talib Allah ya yarda shi fi qaulihi ta'ala fadan Allah madaukin sarki da yace alladina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallah kale ce al-khushu'u fi salat abin da ke khushu'i a cikin sallah an talina kanafak wato shine ka tausasa geffanka lil mar'il muslim ga mutum musulmi kayo mutum musulmi kyakkyawar mu'amala kada kai mar mu'amala irin mu'amala ta ke kashe wa zuciya to shine an talina kanafak abin da ke kanaf wato shine abin da ke kewaye tare da kai mana wanda ke tare da kai lil mar'il muslim ka sassafta geffanka ga mutum musulmi wa Allah ta tafi tafi salati kuma kada ka yi waiwaye a cikin sallarka wa qala aba ibn sa'ib aba ibn sa'ib ya fada ar rajulin an samu daga wani mutum an ali radiyallahu an daga aliyu Allah ya da shi yace al khushu'u khushu'ul qalbi abinda ake nufi da khushu'i ana nufin khushu'i na zuciya wa Allah taltafita yaminan wala shimala kada ka waiwaya dama ko kuma hagu wa qala ali ibn abi talha ali ibn abi talha ya fada an ibn abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi ta'ala daga abdullah ibn abbas Allah ya yarda da shi da baban shi cikin fadan Allah da yace alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda ke da kushuri a cikin sallarsu ƙale ce alhaifun ana nufin masu tsoro sakinuna waɗanda suke da nutsuwa a cikin sallah wato suna da hai'a ma'aluma cikakkiyar kama da ka gansu daman kasan a cikin halin sallah suke wanda shine abin da na taɓa gaya muku nake cewa masallaci bukatun da ake da ita a samu hai'a ma'aluma tare da shi idan ka ga tsayuwan shi ka san tsayuwan sallah yake in ka ga ruku'in shi ka san ruku'i yake idan ka ganshi a cikin sujudi ka san a cikin sujudi yake to wannan shine hay'a maluma kada mutum ya yi wani tsayuwa ko yanayi a cikin sallar da sai in an ga ya dago ko ya tafi sujudi sannan iya gane cewa sallah yake qala ibn shawzab ibn shawzab shine abdullahi ibn shawzab al-khurasani wanda ake yi mar alkunya da abu abdurrahman wanda yake tabi'i ne kuma fika an al-hasan yana nufin al-hasan al-basri abu sa'id rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama yace kan da khushu'i fi qulubihim faghaddu lahu al-basara fi salat sai ce khushu'in ya kasance a cikin zukatansu amma sun rintse mar ido a cikin halin sallah kun fahimta da kyau wato duk abin da zai iya daukar hankulan su ba sa sakin kallon su balantana ya rage musu nutsuwa a cikin sallah shi yasa kamar yadda an bato ya gabata zu kallon inda masallaci zai dora goshin shi to shine ya taro tunanin masallaci ya san a cikin sallah yake amma idan mutum zai shiga kalle-kalle to wannan zai haifar da wasu wasi da tunane-tunane waɗanda ka iya rage mar nishaɗi da kuma jin daɗin sallah ƙala ibn abi najihin ibn aji a abi naji shine abdullahi ibn aji a abi naji al-makki ya faɗa an mujahid daga mujahid rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama fi qaulihi faɗan Allah da ya ce wa kanu lana khashi'in sun kasance masu kushu'i ne masu kalkasar da kai gare mu kala ya ce mutawaba'ina yana nufin masu kankantar da kai wa kad wasafa Allah ta'ala fi kitabihi al-arda bil khushu'i hakika Allah madaukakin sarki a littafin shi ya sifanta kasa da khushu'i cewa kasar ita karan kanta tana kalkasar da kai ga Allah faqal ya fada cewa min ayatihi na daga cikin ayoyi wato anan yana magana akan ayatullahi alkauniyya wato ayoyi sune alamomi da ke nuni a bisa cikin kudura ta Allah madaukakin sarki annaka tara al-arda khashi'a zaka samu kasa tana mai kalkasar da kai fa idza anzalna alaiha al-ma'a tazzat da zaran ruwa ya safka kanta sai ta motsa warabat kuma ta karu ta amayar da abin da ke cinta intizazuha motsa wata warubuha da karuwanta wa wartifa'uha shine dagawarta muzilul lil khushu'iha wanda ke nuni a bisa kalkasar da kai da tsoron Allah madaukakin sarki nata fadalla wannan ke nuni ala annal khushu' alladhi kanat alayhi wa suqunuha na nuni akan tsoron Allah da take ciki wa sukunuha shine nutsuwanta wan khifaduha da kuma saddawarta ko rusunawarta fa kadhalika alqalbu hakanan zuciya idza khashi'a idan ya ji tsoron Allah fa innahu yaskunu khawafiruhu tunanin shi zai samu nutsuwa wa iradatuhu radi'a da wata manufa mai muni allati tansha'u wadda ke faruwa min ittiba'il hawa sakamakon bin san zuciya wayan kasir zuciyan yakan karaya wayan khadi'u ya kuma kalkasta lillahi ga Allah madaukakin sarki fa yazulu bidhalika ma kana fihi min at'azum ta hanyar hakan ne abin da ke cikin zuciya na daga girman kai wattaraqqi da neman suna san sai ya daga an san shi wattakabburi da girman kai to ta hanyar hakan ne sai mutum ya samu abin na raguwa amma matukar mutum baya samun kushuya cikin sallah idan ɗabi'an shi girman kai da girman kan zai karu amma duk mutumin da sallan shi akwai kushu'i to za ka samu abin da ke tare da shi da girman kai da jin izza da jin cewa shi wani ne ya fito daga wuri kaza yana mallakan abu kaza wannan zai rabu da izinin Allah wa mata kana zalika fil qalbi duk lokacin da haka ya tabbata a cikin zuciya خشعت الأعضاء والجوارح الأعضاء جبي والجوارح دجبي والحركات دكان ينقلي قومو في دمتن يكي كلها دكان سوزاك سامو سنسامو خشوعي حتى صوت حتى صوت الموت حتى صوت الموت da idan ɗabi'ar mutum wasu firgita da firgice-firgice to lokacin da kusuri ke da kashi a cikin sallah za ka samu yana nutsuwa kamar dai misali matashi ne in ya taso yana farkon balaga komai zai iya yi to amma in ya fara shiga hankalin shi kuma sai ya wayo wani abin in an tada mara an ce kayi kaza da sai ya dariya ce da Allah wannan magana a bata yarinta ce to haka nan mutum da waye shi da komai zaka samu a cikin sallar yana abin da bai dace ba amma me sanya rashin khushu'i saboda bai samu tarbiyya kyakkyawa ba da za ta rene shi akan khushu'i a cikin sallah da zaran ya fara samun tarbiyya mai kyau ya san dadin sallar zai ke tuna wasu abubuwan da sun faru a baya ya rika neman gafaran Allah madaukakin sarki saboda ya san an yi sallan da babu ruwa a cikin وقد وصف الله وقد وصف الله تعالى الاصوات بالخشوع Allah madaukakin sarki ya sifanta saututtuka da khushu'i wato shine risnawa da kalkasuwa da kalkasuwa fi qawlihi da yace wa khashatil aswatu lirrahman subhanallahi alazim rana alqiyama alaswat sauti da hayaniya duk za su dasa fala tasma'u illa hamsa ba abin da za ka riƙa ji ranar alkiyama sai karan kafafu kawai hams wato shi ne sawun tafar rakumi ko kuma mutum babu takalmi a kafa shi a ce mutane fi layi da yawa baka jin kundi shi ne kowa sai sautin tafiyansu to ran alkiyama duk irin ihuce ihuce da ake na firgita a nan duniya baka jin komai duk sauti kowanne tsoro da razani da firgici ya kama shi fa khushu'ul aswat idan an ce khushu'ul aswat huwa sukunuha shine a samu nutsuwa wa nakhifaduha da kalkastuwa ba'da irtifa'iha bayan idan da sauti ya daga sama mun fahimta misali mukaddara a ce gida ne ake biki wa ke raba gidan biki da hayaniya ba ba mai raba ko ana ta hayaniya sai a ce uwar bikin ta mutu ko ban bikin ya mutu shuru za a yi to wannan shuru din shi ne kushurul aswat abinda zai sanya dole a yi shuru don wani sa'in za ka yi ta a yi shuru don allah ba a jin ka to amma da zarar wani karisa ta faru wadda za ta a yi shuru kuma sai kowa yi shuru tsoron alkiyama abin zai san cikin yau wa kazalik haka nan wasafa wujuhal kuffari Allah ya sifanta fuskokin kafirai wa absarahum da ganin su yawmal qiyama ranar alqiyama bil khushu'i ya sifanta su da sifa ta khushu'i fadalla zalika ala dukhulil khushu'i fi zalika al-a'dha'i kulliha wannan ke nunin wato khushu'i yakan shiga cikin gabbai dukkan su kowace gaba ta cikin mutum khushu'i da ga cikin kinta wallahi al-azim yan uwa satin da ya gabata na ga muku cewa kowa a cikin mai kokarin tabbatar da kushu'i a cikin sallar shi wallahi mutum yana jin saukin rayuwar shi yana jin tasirin kushu'i a cikin ibadun shi sama da yadda marar lafiya ke jin tasirin magani in an yi muwafaka ya fara samun lafiya bayan rashin lafiya domin idan mutum ya rashin lafiyan da ya ci karfin shi daga baya aka yi muwafaka lafiya ta fara samuwa ba ma shi da yake ji a jika yana samun sauƙi masu kallon shi masu na iya ganewa ne ya fara samun lafiya watakila da sai an kwanta sai an zaunar yanzu ta kai ga iya zaunar da shi kuma ya zauna bai faɗi ba wanda da in an zaunar da shi ba yiwa faɗuwa zai za a ce sauƙi ya fara samu kaga wani da ba iya zama sai a rike shi a yanzu zai iya kwantawa da kanshi kuma ta zama da shi sai a ce sauƙi ya fara samuwa da wani da ba iya tashi sai an kwanta sai an tada wanda da abinci sai an matsa mar yanzu shi ne zai ce a bashi abu kaza ya ci ko a bashi abu kaza ya sha a ce sauki ya fara samu ko a ce nau'in abinci kaza da da ya ci sai harsuwa amma yanzu yana ci to balantana mutumin da ke wannan halin yau shi ne za a shiga kafaɗa shi a yi tattaki da shi a taka hamsin ɗari a dawo wata ran kuma shi ne ke dogara sanda ko yana bin bango sai a ce sauki ya fara samuwa to wanda alkushu ke yi mata tasiri a sallan shi wallahi ga duk wanda ya san sifa ta imani ya san sifan kushu kana ganin wani ba wani da ka sani bane da akwai tasirantuwa na salaha na bayyana a fuskan shi kuma shi a karan kan zai rika ji a jikai cewa shi dinnan rayuwar da yake yanzu a addinin shi alaka tsakanin shi da ubangijin shi ba irin ta lokutan baya ba ce yana samun canci wani sa'in za ta kai ga haddin da mutum musamman kana sallan dare mutum zai sujudi ya ajiye goshin shi a ƙasa wallahi ba san ya daga ba abin da zai kwantarwa da mutum hankali kamar da an kira sallah mutum zai ce yana duba lokacin sallah lokacin kawai ke son yayi a kira sallan ya ji daɗi yayin da wani an kira sallan azhar ce wai har azhar ta yi abin ya yi saurin zuwa kai kana har azhar ta yi wanda kaga tun da sai yanzu azhar ta yi mun fahimta da haka sai mun yi kokari sai mun nemi taimakon ubangijinmu wallahi ba za mu iya ba shi yasa da Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimako domin abin da ka kallafa ma na bauta ba za ka iya ba har sai in ka samu taimako na Allah madaukakin sarki dan haka mu roki Allah ya agaba mana mu roki Allah madaukakin sarki ya tallafa mana fa dalla zalika ala dukhul khushu'i fi hadhihi al-a'dha kullaha sai khushu'un nifaq kalkasar da kai irin na munafirci wa mata takallafa al-insanu ta'amul khushu' duk lokacin da mutum ya kallafa wa kanshi wato yi amfani da kushuɗi fi jawarihi a gaban shi wa farafihi da sassan jikin shi ma'a farari kalbihi mai da kushu tare da kaɗaituwan zuciyar shi babu kushu'in a cikin zuciyar shi amma ke son ya bayyana muta da shi mai kushu'i ne minhu kana zalika kushu'an nifaq to wannan shaki shi shi kushu'an nifaq tsoron Allah irin da munafiki mun fahimta yanzu mutumin da ba ɗabi'an shi bane kawai ya tafiya ka samu mutum haka jirgin sannan a hankali a hankali in an gaishe ce mai tsoron Allah mutum babu asar fi tsoron Allah tare da shi sai ya zo ya tsayon sallah ya wani haka kushu yake bayyanawa amma kushu a gaban shi yake wallahi da a zuciyan shi yake ya langabe kai ko bai langabe kai ba kai ka san zai mai kushu lokacin da mutum ke magana a cikin maganar shi zaka iya gane mai kushu idan cinikayya ake da shi shi yake sai ko shi ke sai dawa za ka yi gani da kusuri to amma duk lokacin da mutum ya yi ƙoƙarin bayyanawa domin abin da ke ta'aba alkushu wato shi ne ka yi yunkurin ka ɗabbaƙawa kanka sifar da ba sifar ka ba mun fahimta yanzu misali a ce ta'ala mafulan wani ya yi da'awar ya zama malami amma ga malami ba sai dai ya saka tufafi irin tufafin malamai ya rike tilbi ya kara wani ya sanya kuma yana sanya shiga sabon malamai musamman ma a ce sadaka ake rabawa kuma ya ga ta malamai ta fi kwari an an zo malaman ɗari biyar biyar ake ba su wanda ba malamai ɗari biyu to tunda ya san haka ne bari ya sako tufafin malamai ko kuma a ce ta jahala fulan almas'ala wani abu ya faru wani ya san abin da ya faru amma sai ya shiru ba bai sani ba ni wani kaza da ka ci oh ni ba ma me ki faruwa ne kana kokarin ya ma bayani shi bana tambayar ka to haka nan wanda ba sufan shi bane kushuri yake son ya kallafa kan shi yace to wannan shi ake shirye shi kushuri na munafikai wa wallazi kana sarafu yastaizuna minhu shine wanda magabata suke neman tsarin Allah daga irin wannan kushurin kama kala ba'dhum kamar yanda wani sashi daga cikin su yace istaizu billahi min khushu'in nifaq ku nemi tsarin Allah da kalkasar da kai irin na munafurci kalu suka ce wa ma khushu'un nifaq me daidai kalkasar da kai irin na munafurci kale yace an tara al-jasad khashi'an daga jikin mutum a zahiri cikin kalkasar da kai wal kal laysa bi khashi'in amma zuciyar shi ba haka bane wa nazar umar radiyallahu anhu ila shabi umar dan khattabi Allah ya dade shi ya ga wani matashi kad nakasa ra'sahu ya sun kuyar da kanshi fa qala lahu ya hada ya kai wannan mutumin irfa rasa da kanka sama fa inna da khushu ala yazidu ala ma fil qalbi khushu'i dai baya doruwa bisa abin da ke cikin zuciya kaga ashe lange langabe kai ba shine khushu'i ba faman azhara khushu'an ghayra ma fi qalbi fa inna ma huwa nifaqun ala nifaq faman azhara khushu'an duk wanda ya fito a zahiri ya bayyana wa mutane shi mai khushu'i ne ghayra ma fi qalbihi sabanin abin da ke zuciyar shi fa innama huwa nifaqun ala nifaq wannan ya zama munafirci akan munafirci wa asal khushu asalan kalkasar da kai alhasil fil qalbi abin da ke tabbatuwa a cikin zuciya innama huwa min ma'rifatillah ina haikuwa ne daga sanin Allah wa ma'rifati azamatihi sanin girman shi wa jalalihi da daukakan shi wa kamalihi da cikar shi faman kana billahi a'raf fa huwa lahu akhsha duk wanda ya fika sanin Allah zai fika tsoron Allah madaukakin sarki mun fahimta amma bai yi mutum tare da jahilci dimbi akan shi sannan ya ce yana sanya shi kowa tsoron Allah haza musahi Allah ya mana muwafaka da tadda mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wanda ma ku so kuma Allah ya ce mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafin su tika tare abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayen mu da kakannin mu da malaman mu suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani dan uwan mu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya wanda ke lafiya kuma Allah kara musu lafiya na roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawari ta koda waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba na roƙon ki Allah ka sa mu ƙarfin zukatan mu ka samu karfin shirani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum